ta zo tana fada sai ta sai ta amfane shi saboda yana da kyakkyawar zuciya wallazi habusa wanda kuma garin da kuma turbaya sai ya zama ta tamu nan tabbata da kyau la ya haruji illa na kida wannan tsaransa ba zai fito ba sai dan kaɗan ina ce na kida kalilan ko abdullahi bin abbas ko kuma illa na kida ko kuma sai da wahala sai da mushakka tsaransa zai fito wannan shine kutancin mumini in zuciya ta yi kyau zuciya ta samu Allah ta samu shuhudin manzon Allah to duk abin da zai fito daga cikin wannan zuciyar sai ga mai kyau ne amma in zuciya ba ta yi kyau ba ya zama zuciya ta munanta duk abin da fito cikin wannan zuciyar za ga abu ne wanda yake mummuna haka nan in zuciya ta yi kyau da gaskiya ta zo sai ta fada cikin wannan zuciyar amma in zuciya ba ta yi kyau ba ya zama akwai hayaniya a cikin zuciya to mutum ba zai iya karɓar gaskiya ba in gaskiya ta zo ba za ka iya da da ita ba za ka iya imani da ita ba na'am kadhalika yace kamar yadda muka bayyana abin da aka bayyana aka ambata nusrufu lati muke bayyana ayoyi liqaumin ga mutane yashkurun da za su ke gode wa ubangiji fa yu'minuna su imani
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ubangiji ke cewa haƙiƙa mun aiki nuhu annabi nuhu ila ƙaumihi zuwa mutanensa ya ce ya ƙaumi ubudullaha ya ce ya ku mutane mutane na ku bauta wa allah kwaɗaita ubangiji duk annabi da abin da yake zuwa da shi kenan tauhidi malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji fa in ba allah ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni ina shayin azaba ta yini wanda yake mai girma a gare ku to nan kuma ubangiji duk wannan ubangiji na ba manzon Allah labari ne saboda rarrashin shugaba akan abin da kafirai suka yi kafirin muku su ake ta karanta wannan saboda sun kan gari an gaya musu an gaya musu to nan kuma an shiga za a ba manzon Allah labarin abin da ya gabata na annabawa kamar ubangiji yana rarrashin manzon Allah ne yana rarrashin shugaba sallallahu alaihi wasallama bisa yake cewa ga irin abin da annaba suka zo wasu sun kira mutanensu an duke su wasu annabawan an musu kaza kamar irin su annabi yahaya kaga yanka shi aka yi irin su annabi zakariya irin abin da irin su annabi nuhu wanda aka shiga kissarsa yanzu in suke yake cewa shi annabi nuhu ismuhu abdul gaffari sunansa abdul gaffar wanda kuma an ce an kirawo shi nuhu ne saboda yawan kuka saboda yin kuka na tsoron Allah Ubangiji kuma ya aiko shi zuwa ga mutanensa lokacin da ya shiga shekara arba'in shine zance wanda yake sahihi wasu kuma suka ce akan cikar shekara shekara hamsin wasu kuma suka ce akan cikar shekara ɗari biyu da hamsin ya yi shekara dubu ɗaya babu hamsin yana kiran mutanensa sai da shekara dubu ɗaya babu hamsin yana kiran mutanensa wanda bayan kuma tufana ya zo ya halakar da mutanensa ya rayu bayan tufana shekara 250 gabaki ɗaya shekarun da ya a duniya shi annabi nuhu shine shekara 1240 shine shekarun da ya a duniya shekara 1240 wanda shine farkon manzo kuma a ban ƙasa shi annabi nuhu bayan annaba adam babu wani wanda ya zo da risala shine farkon manzo kamar yadda hadisi ya bayyana haka mu je kalal malau
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين yake cewa manya-manyan mutane su ne a sharafu min ƙaumi daga cikin mutanensa suka ce inna lanare ka mu muna ganin ka fi dalalin mubini a cikin bata wanda yake mabayyani suke ga annabi nuhu
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ala annabi nu ya ce ya gamu ya ku mutane na laisa bi dalalatin babu bata a tare da ni yawwa ni ba bata ba na ba- ni ba batacce ba ne walakin ni sai dai cewa ni rasulun ni manzo ne min rabbil alamina daga ubangijin talikai kaga anan wadan sun jefa masa kalmar bata sai yake kare kansa shi ko shugaban sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kafirai suka faɗi wani abu ga janibin manzon Allah to Allah ne zai kare kaga da suka ce lasta mursalan suka ce shugaba wai ba ma'aiki ba ne sai Allah sai da ya rantsuwa ma yasin inna kalaminal mursalina Allah ma bai ce a ya rasulullahi kare ya ce wallahi kai kana daga cikin ma'aika wallahi kana daga cikin Allah zai dinga rantsuwa ma wallahi ya rasulullahi kai ma'aiki kai ma'aiki ne wallahi kana daga cikin ma'aika Allah rabbul izzati fa da Abu da Abu Lahabin ya zo ya faɗi wannan kalma ta rashin ladabi ga janibin manzala ya faɗi tabban din nan kaga atake Allah ya zo ci tabbace da Abi Lahabin wa tab atake aka zo aka tsime masa to ko a yanzu ku haka ne yawwa halaran manzon Allah harara ce wadda ba ta tabuwa kana taba janibin manzon Allah da rashin ladabi ubangiji zai gama da kai ko da ka ga a zahiri kamar kana cikin lafiya ga dukiya ina an riga an tumfike ruhin naka amma kisan mummukai an riga an kashe ka ciki baka sani ba to yan halda ka yan uwa a kiyaye ga yin ladabi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kamar da kullum muke faɗa ka taba masoyin annabi taba manzan Allah ne ka taba sahabin annabi taba manzan Allah ne ka yi inkarin abin da yake gaskiya ko kai inkarin alkur'ani ko lamarin Allah ne dukka maka taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a kiyaye na'am in ka in kana taba kana taba manzan Allah Allah ba zai ma musamaha ba balantana sahabban annabi wanda su ne mafi tsarki a cikin wannan al'umma na'am uballighukum أبلغكم رسالات ربي وأنصر لكم وأعلم من الله ما لا ya ce تعلمون uballinku ina isan muku da aiken ubangijina wa'an sau kuma ina nasiya ma'ana ina nufin alheri gare ku wa'alam min Allah ma la ta'lamuna kuma na san abin da baku sani ba ga Allah na san abin da baku sani ba yawa shi wanda yake fi kusanci da Allah ya fi kusanci da Allah to ya san abin da baka sani ba shi yasa a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah yake cewa law ta'lamuna ma alamu da kun san abin da na sani ya ce laba hiktun kalilan da sai ku dariya ya kaɗan wala ba kaitun kasirin sai ku kuka da waya wa ma talazzaztum bin nisaya al furishi au kama qala alayhi salatu wasallam da ba ku ji daɗi ma da mataye akan shimfiɗu ba da kun san kira abin da na sani da sai ku ta kuka alayhi salatu wasalam aw ajibtum أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون awa ajibtum Allah ya ce yanzu kuna mamaki ne mufassir ya- ya ya ce a kazzabtun ya kaddara kazzabtun ana ma'ana mamaki suke yi cikin karyatawa ka san mamaki kala ka akwai mamakin da mutum zai yana mamaki ne amma wajen cikin tasdiki akwai kuma mamaki in ka ga abu ka dinga mamakin abu amma cikin karyatawa to sunan mamaki suke yi cikin karyatawa Allah ya ce awa ajibtum ma'ana a kazzabtun yanzu za ku karyata ne wa ajibtum kuma kuna mamaki an ja'akum zikirun an za a kun zikirin don wa'azi gargadi ya zo muku gargadi na Allah ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala lisa- ala- ala rajulin absa harshen wani mutum minkun daga cikinku liyun zirakun domin ya muku gargadi wali tattaku domin ku ji tsoron Allah wala Allah kun turhamun domin tabbas ubangiji sai ya ji kanku na'am
فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عمين fakazzabuhu sai suka karyata annabi nuhu fa an je na ubangiji ya ce sai muka tserar da shi wallazi na ma'ahu da wanda suke tare da shi wanda suke imanin tare da shi daga nutsewa a cikin ruwa filfulki a cikin jirgin ruwa wa a garakan allazi na kazzabu ya tare allah ya ce muka nutsar da wayannan da suka karyata ayoyinmu innam cewa su kanu qauman amin mutane ne wanda suke makafi gabarin jin gaskiya duk mutanen maka ake gayawa suna di irin su walid bin magira su abu jahalin irin su uqbatu bin ma'aidin wannan shaqiyyin nan uqbatu da sauran su kafar maka duk su ake gayawa amma na nufin ga kowa kowa ya ji su ji yadda aka wa al'ummatai s- al- al'ummacin da suka wuce su ma ku bi manzon Allah in ba ku ba annabi ba kun ga fa abin da ya same su kuma fa zai iya samun ku
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah ya ce wa arsalna ila adin muka ya aike zuwa adawa can adawa na farko muka aiki dan uwansu hudu shine annabi hudu kala ya ce ya qaumi ubudillaha ya ku mutane ku ba Allah ku kadaita ubangiji malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba duk annabi da wanda yake zuwa tauhidi afala tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba haka da Allah yana faɗan tsoron saboda ai Allah ba a fahimtar ubangiji shi sa dole a ji tsoron Allah afala tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba qala al malaku قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين yake cewa shi annabi hudu kamar da su malaman tarihi suke faɗa tsakaninsa da annabi nuhu sun ci akwai kimanin kamar shekara 800 kuma ya rayu a duniya shi annabi hudu kamar shekara 464 shi ma ya rika can baya dan ya zo tun kafin annabi salihu ma to shine shi ma qalal mala'ul ladzina kafa bayan ya ce su ba Allah wanda suke asharafu manya-manya daga cikin muta- mu- wanda suka kafirce daga cikin mutanensa suka ce illa na raraka mu muna ganin ka fi safahatin a cikin wauta wa inna lana zunnuka mu muna zaton kama min alkazina daga cikin makaryata wato duk inda ka gana Allah sai an karyata shi yawa duk inda ka gana Allah tunda aka yi wa annabawa haka to duk inda ka ga wannan Allah in ka ga ma kana lamari ba karyata ka ba to ba gaskiya bane ai dole ne sai an karyata ka sai kuma da daga ƙarshe gun gaskiya ta tabbata yawa yanzu duk wannan annaban haka aka yi musu annabi nuhu annabi hudu annabi salihu za mu zo annabi sha'ibu za mu zo ko annabi ibrahim haka aka yi annabi sauran annabawa annabi musa haka aka yi aka zo sahabban annabi su ma duk haka aka yi musu wasu ma kakkashe su aka yi irin su abdullahi bin zubair da irin tsoron allansa amma dubi yadda aka yi masa kakke- kashe shi aka yi aka ɗaure shi a jikin ka'aba a a nan harami cikin maka aka tsire shi abdulmalik bin wani turu aka yi masa haka haka nan kuma duk bayan allah da ka ba in ka duba duk haka ne shugabanni za ga na musulunci manya-manyan auliya da karshe wasu ma sai sun gudu sun baggarunsu da ka ba kuma daula ta zo to in kaga kana ban Allah kaga ana karyata ka kayi munna ma ka biyo gwadaban annabawa yawa ka biyo gwadaban annabawa in ka ji ana karya ana karya suke makaryata ne maka to alhamdulillah lamari yayi kyau yawa lamari yayi kyau kenan amma ga kowa ya bi kowa yana so a to karya kenan dubi yadda aka yi annabawa to aka suka ce wa inna lana zunnuka min mu muna da tan kana daga cikin makaryata annabin Allah fa hudu haka suka gaya masa na'am qala ya qaumi قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين qala yace ya mutane la- laysa bi safatin babu wauta a tare da ni walakin ni sai dai cewa ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ya ce uballukum ina isan muku da aiken ubangijina wa ana lakun ni kuma mai nasiha ne mai son alheri mai nufin alheri ne a tare da ku aminin wanda yake abin amincewa a fisa aike alar risalati Awa ajibtum أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ya ce awa ajibtum yanzu kuna mamaki ne shi ma irin wancan ne mamaki ne cikin karyatawa an ja akun zikirin kuna mamakin wa'azi ko ka tunatarwa da ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala rajulin absa harshen mutum minkun daga daga cikinku duk abin da hake haddafe mutane ba shari'a saboda sun ga dan uwansu ne a cikin su yake ya zo ya ce Allah ya aiko shi shikenan suke inkari liyun zirakun liyun zirakun domin ya muku gargadi wazkuru Allah ya ce ku tuna fa isja'alakum khulafa'a a yayin da ubangiji ya sanya ku khulafa'a mamaya a cikin ƙasa min ba da qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu ku fa ku zo ko gaje ƙasar wa zadakum fil khalqi basatan ubangiji ya ƙara muku ƙarfi da yalwa ko ko yalwa fil khalqi a cikin halitta fazkuru ala dan an ce su mutanen adawa sai ka samu mutum wanda tsayinsa ya kai zira'i ɗari dogayen mutane ne fadkuru ku tuna ala allahi ni'imomin ubangiji ya allah kun tifliguna tabbas cewa ku tifliguna za ku rabauta na'am قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباءنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين kalu suka ce aji ita na yanzu ka zo mana ne lina abu da Allah wahdahu domin bauta wa Allah shi kadai wa nazara ma kana abu da aba'una kuma mi watsi da abin da iya mu suke bautawa fatina bi ma ta'iduna to ka zo mana da abin da kake mana alƙawari azabar da kake mana ka zo mana da ita haka suka ce in kunta minas sadiqin idan kana daga cikin masu gaskiya na'am
قال قد وقع عليكم من ربكم إثم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين
kala ya ce karwaka alaikum min rabbikum rujisun azaba ta wajaba a gare ku daga ubangijinku wa gadabin da kuma fushi atujaduluna ni yace yanzu kwanin ga jayiya da ni fi asma'in a cikin wasu sunaye sammaitu muha da kuka ambace ta antum wa aba'ukum tuku da iyayenku su ne wannan gumakan da kuke bautawa ma nazzalallahu biha min sultani wanda ubangiji bai saukar da wata hujja akan bauta mata ba fantazuru da ku saurara azaba inni ma'akum minal muntaziri ni ma ina daga cikin masu sauraro daga cikin ku na'am
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين kenan ubangiji ya ce fa an je nahu sai muka tseratar da annabi hudu wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi daga cikin muminai bi rahmatin minna da rahama daga gurin mu wa qata'na dadiral ladzina kazzabu ubangiji yake muka yayyanke wa'annan da suka karyata da ayoyin ma'ana muka tumfuke su ya zama aka manta ma da ada ga baki da ubangiji ya aiko musu da wuta iska shine kamar yadda ya faɗa cikin hadisi maza Allah ke cewa nusirtu bisaba wa uhlikat adum biddaburi ka san iskan ma kala kala ce manzo Allah yake cewa ni akan mutanen ahzabu an taimake ni ne da iskar saba ita zo ta zama hadima ta yi min hidima ta kakkarya mushrikai su Abu Sufyana ta kora su su ku adawa yace an halakar da su ne biddaburi da wata iska da ake ce mata dabur da ita ce aka halakar da su an ce da iskar ta zo ga baki ɗinsu azabar ta zo sai ta ɗauki raƙumi duk girman raƙumi sai ta ɗauke ta dinga kai daga san takarda haka za ta ɗauke ta wulwula duk ta zo ta kakkarya su ta karkashe su wa ma kanu mumini Allah ya ce ba su zama mumini ba alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قل خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله قرأنا